أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba ko kuma mu ce insha Allah yau ƙarasa da dauran mu wanda muke cikin wannan littafin mai albarka na al'urjuza almi'iyya a yau muna ranar litinin 16 ga watan sha'aban shekara 1445 hijiriya wanda shi ne dai 26 ga watan fabriye wata na biyu 2023 miladiya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana ga makatar da faɗan gaskiya da aiki da ita idan ban manta ba darasin da muka tsaya na ƙarshe mun yi baiti mun tsaya baiti na 85 yau insha Allah zan mu tashi baiti na 86 qala al-musannif rahimahullahu ta'ala mala yace وأمل المنبر غير مختفي وحتى التاب بأهل الموقف ثم تبوك قد غزا في التاسع ثم تبوك قد غزا في التاسعة وحد مسجد الدرار رافعة وحد مسجد الدرار رافعة وحج بالناس أبو بكر وسم تلا براءة علي وحتم ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف آرزا بأمر فعلا وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نساه آلا شهرا ثم نجاشي ينعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه الجري نعم وحج حجة الوضاء وداء قارنا ووقف الجمعة في حقامنا وأنزلت وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم وموت ريحانة بعد عوده نعم وتسع عشن مدة من بعده نعم وموت ريحانة بعد عوده وتسع عشن مدة من بعده نعم ويوم الاثنين قد يقينا إذ كمل الثلاث والستين نعم والدفن في بيت والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقه ومدة التمريد خمسة شهري وقيل بل ثلث وخمسة فضري وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا wannan shi ne ƙarshenta insha Allah Allah mana muwafaka da i da sata da faɗar gaskiya da aiki da shi baiti na 65 mala yake cewa وأمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل موقفه aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam minbari wanda yake hudu ba ghairu mustafi aka hudo shi ba a tare da an koye shi ba cikin masallaci gashi nan wanda ya shigo masallaci yana gare shi wa hatta attabu bi ahli mawqifi a wannan dai shekarar ne attab wanda ake cewa al-attab bin asad yayi haji da mutanen wato wannan mawqif din mutanen makka kenan umin al-minbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata a madina sai take ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina da yaro kafinta minife bana sa baya maka wannan minbari ka dinga hawa kana hutuba ranar juma'a sai annabi ya ce in kina so ki sanya yayi sai yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam minbari an gane ko na'am kina a shekara ta takwas yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam minbari rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata sai daga cikin sahihul bukhari wanda annabi yake cewa in kina so ki minbari sai ta sa yaron nata yazo yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam minbari annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya hau minbari da ya kasance saman wani kuduttire ne ice ne daga cikin masallacin an gane ko ka san haka ce ma ice kuduttire ice a masallaci sai ka ce taya ba irin masallacin mu bane na yanzu ben karole da fartar da wane ne da tafi kala kala ben parfume irin haka a a rere ne ko a tsakuwa ma suke sallah kenan akwai ice kududdune haka na dabino wanda annabi yake hawa sama shi yana zama yana hutuba sama shi to da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam minbari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbarin nan nashi yayi hutuba masu ruwaya suka ce duk wanda ke cikin masallacin nan sai da ya shi kukan wannan kututtara ya ce shasheka ice yana kuka yana hawa yana kuka ana jin gumza kukan itan nan saboda rasulullah ya sauka daga kanshi ya hau wani katako daban falalan a wata ruwa aka ce zikirin da ya ji ambatan Allah na fituba da ya ji an saba a saman shehu babu shi ya yi ta kuka itan nan na dabinan nan annab sallallahu alaihi wasallam sai da ya sabko ya kama itan nan ya dan taba shi yake lallashin shi rorawi yake cewa har ake jin yadda in mutum in yaro yana kuka in zai wuce ai ka san kuka ba kai tsaye ba ake sabka ko sai an she sannu sannu zuciya tana hucewa ashe da shasheka sannu sannu rawi yake cewa har sai da suka kai ana jin wannan shasheka har itan nan ya shiru saboda rasulullah ya sabka da kanshi wannan yana daga cikin mu'jizatu na annabi sallallahu alaihi wasallam ai wallahi shi yasa kullum ake cewa ai yanzu ba a yi kahurawa ba yanzu kawai ai iska ne ba kahurai ba ne ba ‘yan iska ne tsan tagarya yau kahurai abubuwan da suka gani ga rasulullah ba su yi imani ba azaba da suka gani kirikiri ba su yi imani ba na yanzu in ka same su da bulala ka musu bulala 500 sai sun yi imani ina ji ko da su yi mana wuce ne na da kirikiri ba su yi kawai ba su yi to ka duba cikin mu'ujizata da rasulullah ya yi ice kowa sai da ya ji ice ku tattara ice yana kuka an gane ko an kan mu'jizoji da yawa na rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda in za a zana masu sai kai mamaki wanda hari qalil ada kenan an gane ko to wannan kenan an samu iccen nan yana kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ko ya rarrashe shi ya yi rarrashe shi har ya shiru an gane ko shine sai ya ce ma wa hajja attabu attabu shine bin asadin an gane ko attabu bin asad yana nan da shi da abu suyan da wani isham ne ko sun kasance suna zamne gindin ka'aba bayan an yi fatahu an fatahu an yi fatahu suna zamne gindin ka'aba sai shi attab yake cewa na gode ma Allah da babana asad asad bai gani wannan ranar ba da za a zo bayan bilal ya yi kiran sallah saman wannan ka'aba da za a zo bawon mu muna zamne muna saurare bawon mu yana kiran sallah shi ma ɗayan ya waɗe abu su da ce ni da ba na ce komi ba ya ce don ina haɗin wata magana yanzu za a ba shi labari ya zo ya ce minti a gane ko suna ina zancen da sai rasulullah ya zo ya ce masu attab da kai da wane ne kuka ce kaza kai kuma ka ce kaza attab da shi da hisham kai tsaye suka ce ashhadu annaka rasulullah daga nan suka yi musulunci da gaskiya saboda sun ga abin cewa suke wallahi zancen nan tsakanin muna uku ban wanda ya ji shi na kusan mu ma bai ji shi ba bare mu ce wani ya je ya gaya ba suka ce kai wallahi a yanzu muka ce mun yi imani suka ce sun yi imani da cewa kai rasulullah annabi ma'aikin Allah ne wannan shine attab attab bin asad akwai ruwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ga asad a aljanna ko sai yace amma kuma wani asad din ne sai attab ya zo gurin shi yace a to wannan asad din ne ba wancan bane wanda ya mutu a gane ko shi wannan atab jika abdushams ne suna hadawa da annabi sallallahu alaihi wasallam a kakansu kusai ne ko ko abdumanaf ne nan suke hadewa da shi da wannan atab din to rasulullah bayan an bude makka bayan zai je yayi wannan tabuka ba tabuka ba afwan yakin hunain da yakin taifa da ya doko umarar shi mine shi'irnan ya doko umara daga shi'iran ya zo ya yi umarar shi sai ya bar ma'attab shi ne ya zama menene mai kula da makka kuma sai ya bar masu ma'az bin jabal shi zai koya masa addini amma sarki sarauta nan wanda shi ne hakim sai aka bar attab wannan wanda ake ce mai attab attab bin asad an gane ko to shi ne lokacin attab bin asad shi a wannan shekarai shi shekarar fatahu ai da aka yi fatahu ya aka yi komawa aka yi an gane ko shi attab sai ya ja mutane aka yi hajji wannan shekarar da lokacin hajji ya zo ita ce hajji ta harko da aka yi a shekara ta nawa ta takwas hajji ta harko da aka yi da sunan hajjin musulunci an jagoranci musulmai gaba ɗaya shi ne wannan attab din ya jagorance ta shi ne wa hajji attabu bi ahli mawqifi Mala ya ce ma a baiti na 87 sun matabu ka ƙadika zafi tasi'a wa hadda masjidar dirara rafi'a. Sannan daga nan shekara ta tara, annabi ya dawo Madina sai ya je yakin tabuka. Za a yaƙi Rum, an gane ko? Za a yaƙi Rum a al'amarin ya yi ƙarfi tabuka, saboda suna da salon yaƙi kala-kala, kuma sai ya kasance shekarar nan ba su samu ba abinci da yawa Madina, kuma za a je yaƙi. mun fahimta ko Allah subhanahu wataala da ya san komai qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wala wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yudinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizya ayyadim hatta yu'tul jizyata ayyadim wa hum saqirun Allah subhanahu wataala ya mushi umurni kawai aje a yake su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance aksarin yake shi in zai yi kawai sai dai ya ce a shirya za a kai amma da yake ya san tabuka na farko gari ne mai nisa na biyu akwai mi ana cikin yanayin yunwa da wannan abubuwa kwa na uku ga lokacin zahi ne annabi tun kamun wata ya dinga shiryawa tabuka za mu yaki kowa ya kimsa to aya tabuka an gani mu'jiza aka zo aka tattaro gudunwa wanda ya je ya kawo a nan ne a nan ne abakar ya kawo duka abin da ya mallaka ko umar ya kawo rabi yana jira ya gami zai kawo sai ga abubakar ya kawo komi da komi ya ce mi kabaro ma iyalanka annabi ya ce mi kabaro ma iyalanka ya ce Allahu wa rasuluhu ba abin da na bari a gida Umar ya ce ka ba ba ba ba ba jayayya da Abubakar ba jayayya da Abubakar ya hikar hin mutum komi ya kwaso shi Umar ya raba rabi ya kawo ko shi sai ya kwaso duka ya kawo to a cikin wannan yakin tabuka tahiyar shi akwai mutane da yawa da suka san tabuka akwai wahala rumawa ne za a yaka rumawa a lokacin sai hilarabawa iya salo-salo na yaki an gane ko saboda zan mu gani cewa hatta da cikin sistem da yaki akwai yakin da handa kaga ai ba larabawa suka san shi farisi salman farisi ya kawo shi larabawa yakin su kawai a ɗauki takobi ne ai kaza kaza to rumawa deja suna da yakin majaujawa suna da yakin wane ne suna da kaza kaza kaza duk sun wuce abubuwa da yawa ai mun gani lokacin da aka yi yakin ta'ifa yana daga cikin abin da ya ba su wahala duk da ta'ifa larabawa ne mai sun dan yi afansa yan madina kaɗan da wannan ginin kewaya ginin garu to rumawa ne za a yaka sai yin marahukai duk suka noke suka ki zuwa sun san sun san me bakkanta a bakkanta sun ga can in aka je nan nesa ne kan ku tsere ku dawo gari ta hiya ce mai nisa kan ku wannan rumawa suna iya biyo ku suka ba ku saɗar ɗaure ku za a je ta buka sai suka ki zuwa yawa rasulullah ya tashi ya tahi ga mutanen shi to akwai mutum uku da ba su je ba su kuma ba munafukai ba ne mummunai ne kawai allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ba su je ba zai zama ishara shi ne hadisin ka'ab bin malik a riyadu salihin ya rawaito shi ko ka'ab bin malik yana rawaito hadisin ya ce wallahi bai taba shi shi ba da ƙarhi da lahiya kama wannan lokacin da ikon zuwa ma bayan rasulullah ya dawo daga yakin tabuka sai kowa ya zo ya ce ma annabi wallahi uzuri ya kama ni menene menene kaza kaza an gane ko kawai suka dai ki zuwa Allah walakin kariha Allahu bi'atahum Allah ya ki su yankura su zabar su tai an gane ko kenan sai suka zo suka ma annabi sai ya ce je kashi kenan Ka'ab bin Malik ya ce wallahi irin wannan mutanen ne shi duk wanda ya tsaye gaban ka da kai irin ka saurare shi sai fuci in ya malahi kace har zaka saurare shi ka saurara yace in ya san ko gaban wane ne ya san ya iya hudda kanshi yace amma da ya zo wurin annabi ya san cewa zai iya hudda kanshi amma me aya tana iya sauko a tawarware shi mumuni ne annabi ka'ab ya zo annabi ya kalle shi yace me ya hana ka zawa ya ce ya rasulallah ya ce in ba kai ba ne kowa na iya mai karya kuma hukuta ya ce wallahi ba abin da ya hana ni zuwa ban gan shi ba da ya ce bari su huta gari sai ya bi su bari haba sai ya aban sai na bi su bari na bi su hadisi ne mai tsawo zan mu je da shi a gurguje ka abin malik annabi ya ce je ka je ka sai Allah ya sauko hukunci kanka ƙarshe ka abin malik aka ce kan wanda ya ƙara mashi magana da su duwan da su uku na aka ce ka ƙara musu magana ya ce ƙarshe har zuwa ya musta shi ya zo ya kira ta tsere ka san dai musta yadda musta take da mai gidanta ko zuwa ya taho musta ya kira ta taure yo ya saba umarna Allah kenan musta shi gari kowa ya kowa ya ki musu magana ya ce in ya zo masallaci haɗin kallon annabi yake sai kamar ta sallah yana harara annabi da tsini ido yaga ko annabi ya kalle shi a annabi yana zaune ya ce shuru aka ba banza a je su ka yi tunani ka gani ko don mu yanzu ɗan gari suka kauce ba suka ce ba su ƙara magana da kai kana da wasu kana da afir ko Allah wani gafara amma to ko gidanku ne a ce kai gidanku ban mai ƙara ma magana to amplifort ne zon gari in ya shigo kasuwa ban mai kallon shi mummune ana yanayin nan ne wannan yahuda suka turo mai letter tunda annabin naku ya tsare ka ka zo mu mu kamba maka sai ya ce sai ya shi musibar ta ma yi wacce rashin magana don nima tukuntun da tashi hankalin gwada a koma wancan rashin magana da wannan letter da ta zo ba shi abu ya da rikicewa an gane ko su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya wadi wa ala thalathati alladhina khulifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تابع عليهم ليتوبوا Allah ya ce da waɗannan mutanen guda uku wanda suka yi wannan jinkiri a zuwa wurin yakin tabuka Allah ya ce har sai da ƙasa ta masu kunci in wa Allah ya ce abu yayi kaza ka yi tunani ka gani shi ya san menene yadda ranka yake har sai da ƙasa ta masu kunci diyarwar ƙasa Allah ya ce ƙasa ta masu kunci ai ku kasan ta masu an gane ko to shine lokacin da aka sauko wannan aya an masu gafara shine wani ya ɗauki doki doki da aka sauko aya ya huta da gudu ya je ya kai maka abin malik labari wani ya ce ina wannan mai doki riga ni zai yi sai ya hau dutse ya tsinkayo shi can saboda gidan shi ya ce ya ka abin malik abshir ka abin malik albishirinka da ma ya ji an ce albishirin ka ce na baka riga ta guda riga shi bi ba wa Allah riga shi bi masu kyau ya ce na baka riga ta guda shi ne mu yanzu rigar mu kalsawa mutum ya kama albishirin ka ce na baka riga ta eh ta zai yau kai ya ne albishirin baka ji daɗin shi ba ko wannan ƙarshen albishir ne kuma ƙarshen tukuci ne ya bashi to wannan shine gazuwar tabuk shine aka je yakin tabuka a shekara tana shi ne ya ce ba sun mata buka ƙadira zafi tasi'a a cikin shekara ta tara wa hadda masjidar dirari rafi'a sai shi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya roshe wannan masallacin na cutarwa ai mun yi bayanin shi kwanakin baya ko cikin urju zanda wanda suka kawo ma annabi gayyata sun bude masallaci a zo a masa sallah kuma suka program annabi ya zo bude masallacin sai ayi sai suka shi rasulullah yahudawa an gane ko sai suka gina masallacin suna jira ya zo su kashe shi an gane ko shi ne a annabi yana shirye-shirye ya ce ku bari mu dawo daga gazuwa gazuwa ta buka da aka dawo shi ne jibril ya zo ya ce mai la aka tabbo aya qur'ani la takun fihi abada la masjidun ustisa ala taqwa aka ce kai ka kuskura eh wato ka tsaya wanda masallacin nasu ka sani dai masallacin da aka kirkira shi aka gina shi akan tsoron Allah ahabbu an taquma fihi shine ya tantanta ka tashi tsaye ka yi tsayuwa a cikin shi fi rijalun yuhibbuna ayat yuriduna ayat tahuru wallahu yuhibbul mutahhirin akwai mazajen da suke son su tsarkaka Allah yana son wato tsarkakaku shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tura aka kashe masallacin nan aka maida shi masbala wurin zub da shara an gane ko shine wannan masjidin dirar din nan sai ya ce ma wa hajja bin nasi abubakarin wasamma talabara'atun aliyun wa hatam wa hajja bin nasi abubakarin wasam talabara'atun aliyun wa hatam Allah ya hujju mushrikun ba'du wala ya tufu adin zadi amrin fa'ala an gane ko daga wannan shekarar ta tara sai abubakar aka ɗora shi ya je ya ja mutane ya je ya kai su su yi hajji shine abubakar ya ja mutane aka je hajji wasamma ya ce a can din nan dai a lokacin nan an gane ko samma ba summa ba ne wannan kenan samma ne kenan summa sannan ko samma kuma a can an gane ko an plus kenan a can din ne mutu'in samma aminu an gane ko ya ce a can ɗin ne talabara'atan aliyu wahadam a nan ne aliyu ya karanta bara'a tauba suratul tauba bara'a a ciki ake cewa a zaɗin Allah ya hujja mushrikun ba'du wala daga yau wannan hajjin da abubakar ya zo ya yi ka a ƙara barin wani mushriki ya ƙara zuwa ya hajji an gane ko ba'du wala ya tufu arin zabi amrin fa'ala ya ce kuma kan wanda ya ƙara zuwa ya yi ɗawafi a zar wala ya tufu arin kan wanda ya zo ya ƙara yin ɗawafi a zar bi amrin fa'ala wannan abubakar da aliyu da suka yi wannan dinnan to da umarna annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi shine yace ma abubakar a shekara ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya hajji da mutane ya jagoranci mutane delegation ta hajji an gane ko ya je ya hajjace su shi ma aliyu ya tahi an gane ko a lokacin ya karanto bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikina ai Allah da manzansu sun kubuta da wannan ba ruwansu da su wanda kuka yi menene yarjejeniya da su na mushrikai babu wannan an gane ko wannan babu ita an watsa wato Allah ya yi menene ya yi kubuta da su ya rabu da su ba ruwan shi da manzan shi an gane ko sannan sai aka zo a wannan wurin dai sai a wannan abu huraira ya ka hadisi ya hoto a sahihaini cewa abubakar a hajjar da aka aike shi annabi ya tura shi delege na haji abakar ya tura mu'addinai ne masu shela guda biyu rana na ranar layya da aka yi layya da aka yi suka ya tura ma'aikan nan guda biyu amina an gane ko akan cewa allah ya hujja ba da am mushrik ba da al'am mushrikin daga wannan shekara annabi ya ce kan wani mushriki ya ƙara hajji ka a bari mushriki ya zo mi ɗakin Allah ya ce zai yi haji ai a amur fatahi duk wani gubki an yi an karya shi wa ulja alhaqu wa zaqa albatil innal batila kana zahuqa haka suka dinga kakkare gumaka to a wannan shekara ta tara kenan shekara ta takwas attabi yayi haji da mutane ko shekara ta tara abubakar ya hajjinci mutane to sai aka tura annabi ya ce daga yau kan wanda ya ƙara mi haji in dai mushriki ne sannan kan wanda ya ƙara ɗawafi a zir ka san ai mun yi bayani a jahiliya suna zuwa su yi zir suna kewaye mi ɗaki ko suna allah mi zan ɓoye maka su ɗora kaya a sama kai wai mi su ɓoye ba allah suna kewayawa irin wayo da shegantaka shi ne aka ce ne ne huzusi na takum inda kulli masjid ai shi ne zaka gani a nan wasu sun fasara su azina wai sitir al'aura kina a nan kenan ku sitirce al'aura ku in za ku zo wato kowane masallaci daga nan aka ce wato shi ma aliyu a rasulullah ya turo shi shi ma ya je ya yi mi ya je ya yi karanta fara'a ya je ya karanta kubuta Allah subhanahu wataala ya kubuta manzon shi ya kubuta daga wane ne wannan mushrikan gaba ɗaya babu shi babu su an gane ko shi ma aliyu ranar yankan cikin mutane amina ya zo ya karanta an gane ko ya ce to gashi kuma sabon annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya ce ma wala ya tufu arin wala ya tufu arin kan wanda ya ƙara tawafi azur bi amr za bi amrin fa'ala da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi kenan abubakar da ya hana o aliyu da ya zo ya karanta ba radin kansu bane suka ga ya kamata mu yi kaza ka duba in abubakar bai da radin kanshi in aliyu bai da radin kanshi an tura su missioner masa da radin kansu sai an basu kai wane ne kai wane ne kai da kaso fi akhir mataf wane ne kai yaushe aka yi kai yaushe aka yi malaman naka ka hudu abu ka ce wai wai wai shirman banza Allah mana gafara abubakar abubakar bai da wannan sai annabi ya ce ai kaza umar bai wannan ali bai da ka duba ka gani ai abu ne mai kyau ko ba sai a abu ne mai kyau bari mu hada wasu abubuwa ma anan ma duka a kawai abin da aka ce su yi shi suka yi amma yanzu ka samu mutane kawai kaza kaza kaza ai abu ne mai kyau kaza kaza mun ga malaman mu suna yi a shi wa malamin naka wane ne ya suke da abubakar Allah mana gafara baiti na gomi ya tara mala ya ce waje a tilufudu fi ha ta tara haza wa min nisahu ala shahara a wannan shekarar ce ta tara ta hajji shi ne ake ce ma wannan shekara amul amul food ko amul jama'a shekarar na an samu baki yawa mutane suna ta zuwa suna musulunta tattara aka ce ma tattara menene tattara sufama ɗai bayan ɗaya kuma le plus rapidement possible kamar a ce ma tattara ai kasa akwai ɗaya bayan ɗaya da zai zo ɗaya ya zo ɗaya ya jima ɗaya ya zo a tare kawai suka ce kamar ka cira tsakiya ko tsakiya ya take zubewa an ka cira ta car amma dai ai wata matar ga wata haka ne ko amma ya take zuwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alamomin tashi kiyama guda goma manya manya ƙanana dai yanzu muna ganin su tun lokacin annaba ake ganin kanana to manya-manya annaba ya ce guda goma za su zo a lattattara ciwoman za su zo kuma le plus vite possible ko a jere tarar za su zo an gane ko allah mana gafara shi ne ya ce baki sun yi ta zuwa suka yi ta musulunta suka yi ta musulunta a wannan shekarai an gane ko suka yi ta musulunta suka yi ta shiga cikin addinin allah afuwata an gane ko sai ne ya ce ma haza wa min nisahu ala shahara annabi a cikin dai wannan din ne ya ƙaurace ma matan shi wata guda ɗaya cif aka ce ala ƙauracewa ala nisahu annabi ya ƙaurace ma matan shi shahara wata guda guda ɗaya cif cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo ya ce ma matan shi wato suka ɗan bata mashi rai a gida shi yasa in kana sauraron ibra a gidan rasulullah ba abin da zai baka mamaki yo ko kusan komi akwai kai yanzu ka duba duk yadda suka san mata ne fa mata uwayen Allah musu gafara sun san manzon Allah ne ka gane kuma sun fi san shi fiye da kowa kai watakila malam gardi matarka baka cikin kana cikin na biyar da take so ko na bakwai an gane ko yo sai ta sa uwarta ta sa ubanta ta sa kanta ta sa mi watakila wata rana haƙawarta sai ta sa ta sa kananta ta sa ɗanta sannan kai gardi ka zo na nawa na bakwai ko na goma eh mana to shi kuma san babu wani shi ne ƙarshen wanda ake so digire balbar ma in ya kasance wai akwai wanda ka yi so fiye da annabi to baka cika mai cikakken imani ba ko kanka ko a ce kai ka hisan kanka fiye da annabi to da sauran imaninka an gane ko sai ya kasance wane ne karshen soyayya rasulullah shi ne karshen soyayya ka san yanzu a nan alasabil misal mu yanzu nan a ce karshen son ranka dai karshen son kanka ba ka iya ba da kanka a kashe ba ko haka ne ko to yanzu sai in ka ci ka iya ba da kanka domin kare mutuncin rasulullah ba wai shi din ba ma mutuncin shi ka kare ko mutuwa za ka yi ka mutu nan ne ka cika mai cikakken imani da kaji za a iya taɓa manzan Allah ka ji ka normal ka ji ka ba komi kwamsi da yana etefe to binciki kanka kawai malam baka cikin masu cikakken imani Allah mana gafara kenan imanin kai sai ka kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam bi amwalina wa anfusina da ruri dukiyoyinmu da ɗiyanmu da kawunanmu shine ya cika to wai ana mai irin wannan soyayya ne fa matan suna mai irin wannan soyayya har suka taba shi suka cinkune shi rasulullah sai da ya wata nawa sai da ya wata guda bai shigo ba kisoshi sun bambanta menene dalilin da yasa ya kaurace masu wata riwaya wadda ta farko shine hafsa sun yi hira da hafsa wanda bai son kowa ya ji ta ka san ko matan ka nawa akwai wanda zaka yi hira baka san wani ya ji ta ba ma mata ba a abokai ma misali ko kuma a ɗiya ko a uwaye kowa da wanda ka sani gaba ɗai hirar da zan yi da wannan bai iya yin ta da wannan kuma kowa da secret ɗin da zan iya tattaunawa da shi haka ne ko to rasulullah ya tattauna wata hira da hafsa sai ta faɗa ma aisha sai abin ya zama wata iri wani ɗan rikici rikici haka da ya hasala sai ban masu magana ta biyu kan zumuwa da annabi yake sha an gane ko da suka in ya zo ɗakin hafsa da ta lura yana son zumuwa sai ta ɗan tsaida shi kullum sai ya zo ya kai da kowa cikin matan shi kullum sai suka yi kwasta in ya shiga ɗakin hafsa ya yi jimawa ko ba kwanan ki bane zai zo ya gaida ke kun tashi lahiya sai ya yi gaba wannan shi ya kamata to in ya shigo ɗakin hafsa sai suka gaida jimawa da bai jimawa sauran ɗakuna ashe ita hafsa da ta lura yana son zumuwa sai a yi da gaisawa a yi da hira sai ta ce ai akwai zumuwa da na ake ba sai aka ƙara sha sai ya ƙara ƙara sha shi ne wacce kar muka ce kaga yadda ake kishi siyasa ce kishi mine ne siyasa ne sai suka ga yana jima sai suka kulla cewa in ya zo a ce wari wari mine ne yake ya shiga wannan ta ce warin mine ne wannan ya shiga wannan ta ce warin mine ne rasulullah kuma ka san mine ne yana son ƙamshi balbar ma zo shi ƙamshi take mun gani waccan da take kwasa wannan wato take kwasa zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tana belaje shi da turaranta dan ya ƙara ƙamshi annabi bai san wannan sai suka ce wari daga nan sai ya haramta sunwa lima tuharimu ma ahallallahu lak tattahi mardata azwajik akan wannan ko kuma riwaya ta uku kan yana wato kwantawa da baiwar shi mariyatul giftiya a gidan hafsa sai ta fashe sirrin ta waɗi ta ce ai gashi gashi gashi to irin dai wannan rawayoyin ne haka suka dai taɓa shi bi kullu khulasa suka taɓa rasulullah annabi ya kaurace musu wata ɗaya ya ce bai shigowa gidansu ummu na aisha take cewa sai da ta matsu ta ga annabi kai wata ɗaya wata ɗaya an gane ku kawai ƙwarar masallaci Allah wani gafara. Da ya shigo kwana 29, Umuna Aisha wata ruwaya ta ce, Umuna Aisha ta kawo da kai ta ce, ce aka yi wata ɗaya zaka yi, ko ma ka ci ko ɗaya ɗin sai ka Su ba a iya masu ko? Sai ya ce, inda mashaharu ya kunu tis'am wa ishirin da yau ma, bar dai wata yana zama kwana 29 kuma yana zama 30. shine omin nisa'u ala shahara na gomi ya tarar da sun mana jashi na awa salla alaihi min taifata nalal fadla sannan na jashi mun gane na jashi ko malikul habasha wanda ya rike ma annabi baki ya rike mai su har suka kauro suka zo madina har ya biya ma annabi sadakin ɗaya daga cikin matan shi ko to shi wannan na jashin to sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shekarar sai mi sai ya kawo masahabbai yako me ake ce ma yako eh me ake cewa yako sakon mutuwa yako ne ko da Hausa a zo a ce ma wane ya rasu menene ne necology take kowa ce ce a faransai me kuke ce shi anna yako abdulmajid mi sunan yako yako a faransai a kara sakon mutuwa na necology ne ko ba la necology kina annabi sai ya ba su yakon ya kawo musu cewa najashi ya rasu na ya kawo musu yakon nan an gane ko wa salla kuma annabi sai ya jera su ya musu sallah kaga najashi yana ina habasha annabi kuma yana madina shine salatul ghaib ya jera sahabbai aka yi tsawu sak kamar za a yi sallar gawa da kamar gagawa na sai ya tsaye yi musu sallar gawa salatul ghaib ake ce mata shine yanzu haka in kana ganin dan uwanka ya mutu a can can inda kake tunanin ban mai bashi sallah labari ya isko muku ya mutu kuma kai ka san dan wanka musulmi ne cikakke watakila sai dai su mai honor de fils et père et de saint esprit comme ne sai ka zo ka ce dan uwa na ya mutu a wuri kaza ku tashi mu mashi salatul ghaib sai a zo ko kai ka jagoranta ko wani ya jagoranta a mashi sallah daga nesa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mana jashi min taiba daga nan taiba madina kenan nalal fadla aina jashi ya samu wannan falalar cewa annabi ya mai sallah kuma ya jera sahabbai annabi ya madraja shi sallah wato a wannan kenan an gane ko sai baiti na gomi ya tara da biyu ya ce wa mata ibrahimu fil ami fil amil akhir wal batali aslama wasmuhu jarir wa mata ibrahim ai mun gani da wato da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ta mutu ko bayan watanni kadan mariyatul gibtiya sai ta haihuwa ibrahim an gane ko shekara ta nawa ta takwas ko a haka ne ko karshen shekara ta bakwai harkon ta takwas shine sai ce ma a shekara ta karshe shedan shekara ta goma harkon shekara ta goma mata ibrahim sai ibrahim din nan ya rasu ka duba ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsuha yana da shekara 60 da nawa da kusan uku yana da wannan kusan 61 ya ga ya samu da bayan da can bai da da wato namiji ko ɗaya yanzu ga ibrahim kuma nan salman kaga in mutum ya tsuwa yadda yake son ɗiya sosai ibrahim kawai sai ya rasu a nan ne aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawaye sahabi ya kalle shi yace hatta hanta ya rasulullah har kai yanzu kukan mutuwa kake yi bayan ka ce mana wa innal mutali wa innal mayyita la yu'azzab bi bukai ahli ana mummatacce azaba da dangin shi suna mishi kuka annabi yace ba irin wannan kukan bane kuka na niyaha na boda na gumza na ƙara shi ne mun mutu mun lalace mun rasa inda zan mu sakanmu shimge ya haɗe wayo ga wakabarmu kaza kaza shi ne ake azzaba wannan mataccen shi ma mataccen sai in bai yi wasiya ba yace kai ni haka wanne mun kuka shi ne sai annabi ya ce innal qalba la yahzan kasadi zuciya yana bakin ciki wal ayn tadma ido yana iya yayi hawaye wala naqulu illa ma yurdina rabbuna yace ba abinda zan mu ce sai abinda ubangiji mu zai yarda da mu ko ya yarda da mu faɗi sai annabi ya ce wa inna bi firaqika wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunin annabi ya ce wallahi mun yi bakin ciki da rabuwa da kai ibrahim mun yi bakin ciki rabuwa da kai ibrahim shine yasa annabi kuka annabi ya yi bakin ciki sosai rabuwar da da wato an gane ko na'am to sai malai ya ce wa wal bataliyu aslama wasmuhu jarir albajali sai ya musulunta sai ya ce ma sunan shi jarir shi bajali a wannan shekarar kenan shi wannan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ne shine ibnu abdullahi wato jarir bin abdullahi albajali sahabiyul jalil shine ya musulunta a lokacin nan sai mala ya ce maka wa hajja hajjatul wada'i qarina wa wafaqa aljum'ata fi hamamina daga na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hajji hajji ta ban kwana qarina sai ya yi ta kirani kala hajji kala uku ce akwai ifradi akwai tamattu'i akwai kirani an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koro hadin shi yazo da ita hajji abubuwan da zai yanka an gane ko a hadayen nan annabi ya yanka ragumi na 100 ali ya yanka 63 daidai shekarun shi aliyanka mai saura kuma dama hajjin karshe ce a wannan hajjin ce in ka saurare ta duk wani ahkam na hajji yana cikin ta hadisin Jabir bin Abdullah dogon hadisi saboda shela aka yi gangami aka yi jama'a kowa ya hutu annabi zai hajji da jama'a huzu anni manasikakum ku ɗauki hajjin ku daga gare ni kenan duk wani abu da ake a hajji da wanda ba a yi duka anan aka yi ta nan aka yi ta aka kare ta aka huto aka yi hajji jama'a kewa an gane ko shi ne si annab sai mi kiran sai ya koro hadaye shi daga ina daga madina ali ya zo mai wasu da wasu daga yaman ne ko ko daga iraq yaman ko iraq an gane ko to rasulullah da ya zo sai ya kirani ya ne siffa kirani ita ce daga mikati ka san in ka je bi kulli khulasa mu je a gaggauce da hashin take akwai wurin da ake ce mai mikati baka yiwuwa ka wuce shi baka sanya ihrami ba ihramin nan ka yi wanka ka ɗaura zane babu ko silif a ciki ka ɗaura zane guda sama babu ko deborder ba a sa komi wanda an gane ko to da ka hutu miƙatin nan sai ka ce menene Allahumma labbaik Allahumma hajjan wannan furta ta ake bayyana ta ake sai a kama hanya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika labbaik an ɗauko an tahida an shigo makka sai a zo a yi ɗawafi bakwai za a fara daga hajjarul aswad a kewaya ana addawoyi ana karatu a zo rukunin yamani daga rukunin yamani zuwa hajar al da a karanta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar a yake daya a kiwaya biyu a kiwaya uku a kiwaya hudu har so bakwai daga nan ka sabko ka zo maqamu ibrahim wannan abin basara ko kamar gidan a kukuturu sai ka fuskance shi ka saito shi kai sallah raka'a biyu an gane ko ka sha zamzam ɗinka daga nan sai ka tashi ka je safa dutsen safa inda safa wani warwata min sha'irillah ka hau dutsen safa ka je ka je marwa ka je ale ɗaya biyu uku kai bakwai sannan sai ka sauko sai ka huta ka yi aski ko ka yi saisaye wannan ka'i da umra to a matsayinka wanda ka ɗauko kirani kirani irin wanda annabi ya yi daga nan in ka yi da umra baka huda kayan kayan nan saka yi ta zama da su kullun zane ne da mi da mayayi gare ka za a sha kallo wurin zama eh su sun saba amma mu wurin mu ne sai a hankali a haka ma da mu kira ne ai ana sha da kai wannan zama akwai matsala yo babu komi a ciki babu ko slip kawai zanen ne kadai ka dauro ko ga kuma ka daga kafa haka da an zuwa ce mallam gyara gyara gaban ka ake cewa sai sai ka rihe an gane ko to wannan kira ne kenan sai kai zama kwana kusan nawa sai yaumin wannan kwana na takwas za a huta ina mina sai kuma ka tashi ka huta da mutane mun fahimta ka je mina daga mina a je a yi hukuf bi arfa a dawo ina a je musdalifa a kwana a dawo mina a yi sallah a yi jiwa a yi yanka a yi aski a yi mi an warware daga na an yi da haji ka yi haji ka yi umara ko kuma ka yi haji ita kuma ifradi kawai da ka ɗauko labbaik Allahumma hajjan ka dai ka taho baka wannan umarai kawai da ka zo sai ranar wannan ka je mi hajji ita kuma tamattu'i wadda ita ce ake yi wanda hatta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu jama'a su yi suka ga ba ita mai sai ya ce da Allah ya kai ni baɗi da ita zai ya ce ni ma bana dan na koro hadayata daga can ne kenan kirani zai yi tamattu'i ita ce ka yi mi a in ka zo ka yi da umara sai ka hudda zanen nan ka hudda wannan dinnan ka aje ka sa wandan ka tsaf ka je ka yi ji daɗin barci yadda ya kamata har sai lokacin hashi ya tashi sai ka wannan ya mana ka ji daɗin barci yadda ya kamata mana ka wannan da zane baka iya barci mana baka iya barci da muna zaka yi dai an gane ko kenan sai ka yi mi lokacin hashi sai kuma ka sake ɗaukar ihrami ka sake ɗaukar haji mun gane wannan shine to shi annabi sai ya yi mi kirani ba darasin hajji ba ne muke damu warware shi da yawa idan lada iya da warwarewa in ta kama darasin hajjin an warware insha Allah shi ne ce ma annab sai yayi mi wa hajja hajjatul wada'i qarina sai hajja hajji ta ban kwana yana mai kirani an gane ko kenan sai ya hada hajji da umara an gane ko wa waqafa al-jum'ata fiha amina yace a cikin wannan shekarar da ya hajji ranar arfa ya yi wukufu bi arfa ranar ranar juma'a afwan ya yi wukufu bi arfa ranar juma'a ya yi wukufu bi arfa kenan tsayuwar arfa wannan shekarar ran juma'a ta hado shi ne ya ce wa waƙafar juma'a ta fiha amina a cikin wannan shekarar annabi ya yi wukufu bi arfa ranar juma'a na'am kenan wannan ranar juma'a yana daga cikin hadisin da ya zo a cikin sahihaini umar bin khattab wani yaba yahudi ya zo mashi ya ce ma'umar bin khattab ya amiral mu'mini ya ce akwai wata aya ta sabko a cikin ƙur'ani kuna karanta ta ya ce wallahi da mu ta sabko ma mu yahudawa da mun ɗauki wannan ranar babban idi ne gare mu umar ya ce ƙala menene umar ya ce ayyu aya wata aya sai ya karanta mai alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Umar yake ce mai wallahi na san inda ta sauka. An gane ko? Kada arafna zalikal yau mun san wannan wata rana ce. Wa makanun ladhi nazalat fihi ala al-nabi sallallahu alaihi yace na san a ina ne annabi yake ta saukan mashi. Wa huwa qa'imun bi arfa yawm juma'a Umar yace yana tsaye a arfa ranar juma'a. Ka san ita annabi yana tsayuwa arfa hajji ta ban kwana ce yake. An gane ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu menene ana tsaye sai aka sabko ayan nan al-yawma akmaltu lakum dinakum yace masa hal ballaghtu shin na isar sako jama'a dubun dai suka ce ballaghta ya rasulullah yace allahumma fashhad Allah ka sheda na isar da sako ala hal ballaghtu sai aka sauko alyawma akmaltu lakum dinakum anan aka sauko karshen hukunci daga wannan aya ba ƙara sauko wani hukunci halal ko haram ba mun fahimta ko amma ba ita bace aya ta karshe da ta sauko a Qur'ani aya ta hukunci alyawma akmaltu lakum dinakum daga yau an cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati Allah ya ce na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce na yarje muku addinin musulunci shine addini kina animi an cika shi tak sai ya kasance aya ta karshe da ta sauko a Qur'ani wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum wa hum la yuzlamun wattaqu yawman Allah ya ce ku ji tsoron wata irin rana ita ma ka duba kenan da aka yi da cika addini sai kasance ayar da zai sako ma ta gargadi wa'azi ne kawai kaga ai babu wani hukunci a ciki an gaya muku rana an gaya muku hukunci da an gaya muku wanda yi kawai fazakir ne an tunatar da ku ne ku ji tsoron wata irin rana turja'una fihi ila Allah wanda za ku koma a cikin ranar nan zuwa ga Allah sannan a cika ma kowace rai ma kasabat abinda ta barkata abinda ta aikata wa antum la wa antum la tuzlamun na'am wahum la yuzlamun alhali ba a zalunce su ba an gane ko shine malam yace ma abaiti na gomiya tara da hudu wa unzilat fil yawmi bushra lakum a wannan ranar ce aka sauko aka ce albushrunku bushra lakum to albushrunku al yawma akmaltu lakum dinakum a yau Allah yace na cika muku addininku an gane ko da Allah ya sauko wannan al yawma akmaltu lakum dinakum shikenan sai ya kasance babu wani mi babu wani hukunci da za a ƙara sauko hukunci ya riga ya ƙare an gane ko a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ban kwana da sahabbai ban kwana da duniya gaba ɗaya ma tunda abi ya ce masu ayyuhan nas ya ku mutane isma'u wa'u ku saurara ku mai da hankalinku fa inni la adri la alli la alqakum ba'da amin بعد عامكم هذا في هذا الموقف ابدا او كما جاءت الروايه yace wallahi ni ban sani ba fitatar daga wannan shekarai bana ƙara ganin ku ba cikin irin wannan wurin an gane ku ya musu kashi ya musu nasiha ya musu nasiha ya musu nasiha a cikin cewa usikum bi taqwallahi azza wa jalla an gane ku wa iyyakum wal muhaddathatil muhaddathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah to wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu dogon nasiha kuma ya musu ban kwana shine yace ma wa mawdu raihanatu ba'da audihi wa tis'in ishna muddatan min ba'dihi raihana ita ce muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya same ta a cikin mi bayu na banu quraiza mun yi bayanin ta ko wanda wasu malamai sun ce ba ta shi ce amma alin mashhur a baiwa take wa mawdu raihana sai raihana ta mutu bayan ya dawo daga hajjin wada hajjin ban kwana an gane ko kinan kamun annabi ya rasu da wata shidda ita raihana ta fara mutuwa bai wacce ce wadda kuma yana yana saduwa da ita sai ta rasu ita wannan raihana wato bayan ya dawo an gane ko wa tis'al ishna muddatan min ba'dihi sai su sauran guda tara matan shigo ishna tis'an sai suka rayu mudda wata mudda mai dan tsawo bayan shi ya rasu an gane ko kenan sun rayu matan shi bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya rasu sannan sai su suka fara tahiya sannu sannu ya rasu ya bar mata wanda suke karkashin shi matan aure guda nawa guda tara amma yana zagayawa ɗakin nawa ɗakin takwas saboda ai mun ga a darasin bayan sau da ta tara ta ba Aisha bi kwananta kenan in yazo kwana Aisha yau yana Aisha gobe na sauda an gane ko wannan kenan malam ya ce ma a baiti na gomiya tar da shidda wa yau mulisnaini kada ya ƙina ikan malar talasa wa sittina wa dafina fi baiti ibnati siddiqi fi maudi ilwafati an ta haƙiƙi wa muddatu tamrin khumsun shahari wa ƙila sulsun wa khumsa fadri malam ya ce ma wa yau mulisnaini ranar litinin kada ya ƙina tabbas abinda yake tabbas ne abinda yake garanti ne annaba a ranar litinin ya rasu iskan malar talata wasu sittina a wannan ranar ce ya cika shekara 63 an haye shi ranar litinin an aiko shi ranar litinin ya rasu ranar litinin an gane ko mun ga bayanin rashin lahiyar sallallahu alaihi wasallam da rasuwar shi a cikin darussa na baya ba sai mun dawo kansu ba insha Allah wa dufina fi baitil binati siddiqi an binne shi a cikin gidan biya abubakar siddiq wa kenan aisha ummul mu'minin an gane ko fi mawdi'il wafata an tahqiqi a inda ya rasu akan hakikan cewa an tambaya bayan annabi ya rasu ina zan mu binne annabi abubakar ya ce ai ya ce rasulullah ya ce annabawa ana binne su ne inda suka mutu ta annabi ba an doke shi saboda Allah subhanahu wataala yana dokar ran yana sa a doki ran annabi shi wurin da ya tabbatar wurin ne tsarkakakke inda yake so a doka shi yasa inda rasulullah ya mutu inda annabi ya mutu goce shi ake a haƙa ramu a maido shi wurin nan da ya mutu mun fahimta ko kenan haka zalika aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan Aisha ai mun gani a cikin yake tambayar matan shi izini aina ana gadan aina ana gadan can karshe da yaji bai iyawa ana dokar shi ana kai shi gidanta yace kuma ni izini in yi rashin lahiya ta gidan Aisha akce mu suka ce sun mashi annabi ya kaura can ana ya rasu aka binne shi shine malam yace ma tsawon kwanakin da ya doka yana rashin lahiya khumsa shahari an gane ko yan sankem na wata guda kashi ɗaya cikin biyar na wata guda kwana nawa kenan kwana biyar ko ko shidda wata guda kwana nawa ne talatin divise percent sis kenan suka ɗauki yan sankem kenan shi ne ce ma humsa shahari yan sankem dimuwa shi ne rashin lahiyar zaki waƙila bal sulsun wa humsun fadri a wata waya aka ce sulsun ntm na wata nawa kenan disco wa khumsun bayan yan ciyar ɗin kuma sai ka ƙara minene yan sankyau kenan sai zama don lezenviron session to wannan an samu saɓani an samu kwana biyar kwana shida kwana goma sha ɗaya sha biyu sha uku har sha uku akan kwanakin da rasulullah ya yi da rashin lahiya akan wannan ruwayar da bala ya kawo na'am mana ya ce ma a baiti na goma ya tar da tara zuwa na ɗari watan matil urjuzatil mi'iyya fi zikiri hali ashrafil bariya salla alaihi allahu rabbi wa ala ashabihi wa alihi wa mantala ya ce daga nan ne wannan el urjuza mai baiti du ɗari da na ce maka na maka daga nan ne sai ta cika an gane ko ya ce urjuzan nan na yi da ne fi zikiri hali ashrafil bariya a cikin ambatan wato halin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sallallahu rabbi na yace Allah ubangiji na salla alaihi lahu rabbi wa ala ubangiji na ina roko ya mashi salati shi rasulullah da sahabban shi wa ashabihi wa alihi da kuma alayen shi wa man tala da duk wanda ya biyo su ila bi ihsani ila yawmiddin daga nan ne muka ida wato wannan daura ta littafin al'urjuza albi'iyya fi zikir hali ashiratul bariya na abil izi alhanafi almutawaffa shekara 700 da gomiya tara da shidda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wato ya mana mu taufiki da kuma ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure wanda muka yi a cikin Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya yahe mana shi karamci ilimi ne daga gare mu Allah goge shi daga cikin kirazan mu gaba daya na roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana san Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan insha Allah bayan azumi daga yau ne zan mu tsaye da karatu na wannan sai kuma bayan azumi insha Allah bayan azumi mubasharatan za a yi ilani za a yi sanarwa ci gaban da za a yi na kamar yadda muka ce zan mai urjuzar sinniya kusan da abu ɗaya ne ko to urjuzar sinniya sarahatan ba ta je ba ba ta samu sharhi ba kamar bihiya kenan zan mu ɗoka mu gamu mata darasi nawa biyu ko uku ko hudu ko kada ta wuce hudu ko biyar kada ta wuce hudu ne ko insha Allah sai mu shaida ita kawai ko da fassarawa ne a fassara kadai tunda akwai bayanin sharhi an yi wancan an yi wannan an yi wannan kina akwai bayanin sharhi bayan mi ida shi sai mu gani rijalu wan nisa haula rasul muka ce za a sako sai kowa ya kokarin tunani yadda zai mallaki littafin shi insha Allah Allah mana muwafaka in Allah ya kaddara muna cikin masu rai da lahiya da ikon karatun ya jama'a kamun murihe zan mu tunatar da junanmu hadisi guda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya zo ya hau minbari sai ya ce amin ya ƙara hawa ya ce amin ya ƙara hawa ya ce amin sabai suka ce annabi mun ga kaya abinda baka saba ba ya ce abinda ya sa mala'ika jibril ne Allah ya turo shi Allah ya turo a yi addu'ai mala'ika ya yi addu'ai annabi ya karba saman mimbari addu'a ta harko ko kuma daga cikin addu'o'in wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce sallallahu alaihi wasallam ba mala'ika jibril ne ce Allah tsine mace ya tabe ya gabo ne Allah wajaran shi an ya ce annabi ka ce amin ya ce amin na biyu wanda ya isko ma'aifan shi guda biyu ko ya isko daya bai yi abin da zai samu gafara Allah bai shiga aljanna nan ma ka ce amin ya ce amin na uku ga ramadan wanda ya samu Allah ya kai shi ramadan bai yi abin da aka ɗiyo tashi da wuta ba nan ma ya ce ce amin ya ce amin ya jama'a ramadan ke fuskantar mu sai kowa ya yi shiru a cikin ran shi a cikin ƙwalwan shi menene na shirya ma ramadan wata ne wanda allah subhanahu wata'ala yake zayyana aljanna a kyautata ta a adauta ta a ƙara adauta ta a zayyana ta a kan ba mata a buɗe ta ɓoyin ta gaba ɗaya kawai ku yi a saku kana duniya an saka aljanna wata ne wanda ake ɗaure duk wani fijirarru kangararrun shaɗannu wata ne wanda ake buɗe ƙofoyin wuta sai ka ji ana cewa to me yasa a azumi wasu suke mi suke lalata suke iskanci suke shaye-shaye suke kaza-kaza ai ba shaɗan ba da an yi magana ka ce sharrin shaɗan ne ya ce ala inni bulitu biyar arba'in yarmuna ne binubin alƙausin lahunna daruri iblisun wa nafsi wa duniya wa hawa aina salama da kulluhum adai kana da iblis yana kokowa da kai an bar ma duniya karan kanta tana kokowa da kai kai karan kanka kana kokowa da kanka ka san kai in san ranka ne kai abu kamo ne ka ji dadin ka an gane ko san zuciya ma an barka abu hudu sai aka daure ma iblis kadai to sai ka tambaye kanka menene na shirya maka yana menene zan yi ka in samu tsinu wannan menene zan yi in samu kaina an ɗauta ni daga wuta tambayar nan kowa yana bukatar yi maka shi kuma amsa ɗaya ce amsa kowa ɗaya ce shi ne kawai zage damtsanka ibada sallah hatta da annabi sallallahu alaihi wasallam da jibril a cikin azumi karatun qur'ani suke yin musaffa tsakaninsu to kai safa nawa kai alƙawarin zaka karanta kullum fashi nawa kai alƙawari izini nawa kai alƙawarin kullum sai ka karanta shi dai kenan abu na biyu in muka ɗauki tun harkon azumin ka kame kanka da cutar da mutane ka kula da yi wa mutane a ba alkhairi daga cikin abin da ake samu na alkhairi wato in ka shayar da mai azumi ruwa sai an baka ladan shi na azumin shi ba a rage nashi ba shi kuma ai mun gala na azumi a sau muli wa ana usibi kakka kasance kullum kai kake zuwa ana baka ruwa kana sha a'a an kware ka an kware ka kai ma samu ka bada kuma wallahi ka lura ka gani a ruwa ka bada ruwa ma na lux shan ruwa a yi shan ruwa na lux na jin daɗi sanction perfection ya ishe ka mutum ɗaya ka ba da sanction ka yi jera mai kayan shan ruwa na sanction shan ruwa ne ya yi na lix na shin daɗi ka nasa ba nan guda lemu guda ɗan waro ka ƙulla shi da ɗan kuru har sai ma an yi saura ai shan ruwa aka ce ba ya ci ya goshi ba ya sha ruwa kuma cikinmu kowa ya iya kowa da gwargwadon yadda zai iya karka kuskura ramadan ɗin ne ya zo a ce banka da wanda ka shayar da ruwa ka duba ladan azumi kawai shi kenan a so muke mu kasance zahaba ahlul dusur bil ujur ana ayi iftar ayi shan ruwa kawai kuna jira kana kallon alajin unguwa shi zai yi a a wallahi an cuce ka kas su ci anan su ci a can a a su ci anan mu ci anan mu je kuma can mu ci tare haka ne ya kamata eh amma kai nan baka ci ba kuma can shiru kar ka kuskura ka ki bada ruwa abu na gaba kalka kuskura wannan salawata da ake tarawih kiyamul layli ayi daita kai shomanka lasiya ma kiyamul layli ka san mu yanzu yan bariki an samu mana arai an samu mana akai wai new day this time ka isko masallaci yau in ka isko shi an fara kiyamul layli ka isko samu biyar gobe ya koma hudu jibi uku da an zo new day this time 27 ka isko masallaci haƙo ba wuri to Allah zaka ba wayo in ma ta kasance ita ce lailatul qadar din mu in kan cewa lailatul qadar kullun sauya take to in ma ta kasance ita ce kun zaman to dai la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal kalka kuskura sallah dai tabarka tarawih ko qiyamul layli majalis na tafasirul qur'an kalka kuskura a ce bakka da majalisin da kake zuwa kana dokan karatu an gane ko ka duba ka gani akwai kasashen da wai in karshen azumi goma ta karshe ta zo komi aiki tsaidawa aiki to mu dan dai kasashen mu ba yanda muka iya kahuran kasa gare mu mu ne musulmi amma kasar bai yi layi ne ko kahurin kasa ne kowa ya abin da ya gadawa ba a ya kuntata mu mutum ba wai Allah mana gafara Allah ba wai nan shugabannin yi ku su dan sauya mana ko mu su azumi mu samu kwance na ibada kenan kowa yayi tunani wai menene zan yi menene zan yi in samu adiyotun daga wuta an gane ko menene zan yi rezo sosiyo din nan ya zan yi in daga rezo sosiyo dina yana da matsala yan tiktok sun cika mini kwan to in bar tiktok din ma gaba daya mai shan sigari mai banna mai wane ne duk yanzu ne lokacin ka fasa balbar ma akwai wani hadisi tsakan wannan watan da muke ciki yau ko yau ko shiya Allah yana duba zukatan wasu bayu tun an gafarta musu tuni suna aljanna tisha saboda sun fara shin ramadan tun daga yau sun fara azumi don su saba jikinsu ya saba da azumi sun fara tashi kiyamar laili ko baka tashi kiyamar laili kwanan nan fara don ka saba ka saba mu jikinka sun fara karatun qur'ani ka jima ba karanta shi ba ka shiga cikin waqalar rasul ya rabbi inna qaumi yattakhadhu hadha alquran mahjura to dawo ka mashirin gumashi aikin alkhairi komi dan saboda haka kowa ya ba kan shi minti daya minti biyar minti goma menene na shirya ma Ramadan wanda in nayi shi na san na fito daga wuta an dauto daga wuta wannan kowa daga cikin mai makan shi tambaya kuma ya nemo makan shi amsa da kanshi mun fahimta ko fatan Allah mana muwafaka fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure Allah mana gafara اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وإنا على صيامه وقيامه واجعلنا من أتقاء شهر رمضان يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم آه نعيم على سر المتقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته